الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتعشيد قوة ربيع الأول shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha biyu ga watan goma shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinni wash-shaytan wallafar babban malami a sheikh wahid abdulsalam bali allah ya ji kamalan allah ya malan albarka a rayuwarsa a jiya idan ba manta ba yan uwa muna dai bayani ne akan gabar da malam yake mana yake tattaunawa game da aljinnu ya tashakkaluna wa ya tasawwaruna aljanu suna caccanza da halittunsu daga halittar da Allah maɗaukakin sarki ya halitce su zuwa wata halittar daban mun koro bayani mun tsaya daidai inda malam ya ce wa shahidu min hadhal hadith min hadhal hadith huwa qawluhu al-kalb al-aswad shaytan zamu tashi qala ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala malam yace babban malami shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyah al-harrani Allah ma Allah ma ukiyan sarki malam rahama yace alkalbul aswadu shi bakin kare shaitanul kilabi shi shaidani ne daga cikin karnuka waljinnu ya tasawwaru na bi suratihi kafiran malam ibn taymiya yace aljanu suna canzawa suna zuwa bakin kare mafi yawancin lokaci wa kazalika bi suratil qitil aswad hakanan aljanu suna yawan tattanzawa zuwa ga surar bakar mage ita ma sai dai bambanci tsakanin bakin kare da bakar mage shi bakin kare annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya nassanta cewa duk bakin kare shi ɗani ne shi ma kuma bakin karen yan uwa kamar yadda muka ji a hadisin da ya gabata biya shine bakin karen da yake baki kirin ba wani tsofanan kala a jikin shi amma ita bakar mage ba kowace bakar mage zaka gani ka ci mata shedaniya bace sai dai aljanu suna canzawa su koma bakar mage wani lokacin ba ma bage kaɗai ba duk wata kala baka aljanu suna son ta kamar yadda zamu zo mu jama'a zai mana bayani insha Allah ta'ala malai ce li anna sawada saboda bakar kala ajma'a lil quwa lil quwa shaytaniyya min ghairihi ta fi tattara karfi irin na shaydanu daga wata kalar da ba baka ba shidanu sun fi fifita bakar kala akan kalar da ba baka ba wa fihi quwwatul harara a kuma cikin bakar kala akwai karfi na zafi wajen cutarwa da aljanu suke amfani da shi shi yasa kafin shedanin aljani ya juye zuwa wata kalar za ku ga ya juye zuwa ga bakar kala mafi yawancin lokaci shi yasa hatta abin da ya shafi duhu saboda duhu abu ne da yake da kamanceceniya da baki za ga shaɗanu sun fi sansa shi ne lokacin da suke kai kawansu shi ne lokacin da suke baza hazojinsu shi ne lokacin da suke tafiya harkokinsu idan dare ya yi malai ce intaha zancen da aka ɗauko daga ibini taimiyya ya ƙare malai ce wannan magana da ya ɗauko ya ɗauko ta ne a cikin littafin risalatul jinni malai ce walaƙadi tasawwara iblisu yamma badrin bi surati suraka ibni malik sayyidi bani mudlaj hakika shaidani ya juya kalarsa ya koma kalar wani sahabi da ake ce masa suraka ibn malik a lokacin suraka bai zama musulmi ba shine shugaban banu mulaj kabilar banu mudlaj shi suraka shine shugabansu shi suraka ibn malik wani barde ne wani jarumi ne a dukkanin larabawa sun shaida irin gwarzantakarsa da jarumtarsa wajen yaƙi to lokacin da za a yaƙin badar sai shaidan ya canza halittarsa shi iblis babba shaidanin sai ya canza halittarsa sai ya koma kalar suraq bin malik sai ya zo wajen ƙorashawan makka sai ya ce yau ina tare da ku da ni za a yaƙin nan wanda da akwai ɗan wani abu tsakanin su na rashin fahimta tsakanin su ƙorashawa da su suraka din to amma kawai kai sai sai ganshi da rundunarsa ya zo inda suke ya aka yi aina zo ne in taya ku yaƙi yau yaƙin nan dai da ni za a yi shi kuma ni zan jagorance shi babu wanda ya isa ya samu galaba a kanku haka ya gaya musu ashe shi ne su duk suna ganin suraka ya zo kawo ɗauki ana ta manna ana alhamdulillah ai yau yaƙi akwai me akwai nasara saboda suraka ya zo ashe iblis ne wada'a ma'al mushrikina bi jundihi suraka ya zo tare da rundunarsa a wajen mushrikai qala lil mushrikina ya ce da waɗannan mushrikai na makka la ghaliba lakum al-yawma minan nasi inni jarun lakum yace yau kan la ghaliba lakum minan nasi ba wani daga cikin mutane da ya isa ya galaba akan ku babu wanda ya isa ya samu nasara ko ikon turmuzi hancin ku a yau a wannan yakin da za a yi yace saboda inni jarun lakum ni ne zan ba ku kariya ni zan jagoranci yakin falamma tsaffan nasu lokacin da mutane suka hau sahu sahu kowa ya riƙe gurbin da zai riƙa aka tsaya ana jira a fara yaƙi a kada rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbatan min turabin farama biha fi wujuhil mushrikina fa wallahu mudbirina sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sa hannunsa mai albarka ya dimtsi ƙasa haka daidai tafin hannunsa kuma da hannu guda ɗaya haka saboda haka sai jifa da wannan ƙasar ya watsa ta a fuskan mushrikai sai kasance wannan kasar ta tafi babu idan mushirikin da bata shiga ba a cikinsu ina fata an fahimta sama da mutum dubu sama da mutum dubu amma da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ibi kasar haka ya watsa watsi ɗaya kawai duk Allah madaukakin sarki sai da ya ibi kasar gaba ɗaya isar da ita ida idanun mushrikai gaba ɗaya shine Allah madaukakin sarki ce wa ma ramaita sallallahu alaihi wasallam ma ramaita idza ramaita walakin Allah rama ya rasulullah lokacin da kai jifan nan ba fa kai ne ka isar da jifan zuwa ga idan mushrikai ba waye isar da ita walakin Allah harama Allah madaukakin sarki ne ya isar da amma in ba ka ba a ce kasa dimtsi daya ko cikin iya masallacin ne ta zan ibi kasa ne haka ta shiga idan kowa ba za ta yi ba bare sama da mutum dubu sannan kuma suna nesa saboda haka sai suka juya a guje saboda kowane kasa ta cika masa ido wa aqbala jibrilu alaihi salam ila iblisa ana wannan yanayin kuma kawai sai ga mala'ika jibril ya sauko daga sama shi ma da tasirin dinar ya zo taimakawa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sallallahu alaihi wa sallam falamma ra'ahu lokacin da iblis ya kyalla ido kawai sai hango mala'ika jibril shi ya san shi ya san shi ba bakon sa bane yana kyalla ido kawai sai ga jibril da mala'iku sun sauko wa kanat yaduhu fi yadi rajulin minal mushrikin hannunsa yana rike yana cikin hannun wani daga cikin a cikin mushrikai ya rike hannunsa haka irin an rirrike hannayen nan ba gudu kenan duk abin da za a sai dai a mutu aka wannan ya rike wannan hannun wannan to hannun iblis shi ma a lokacin a matsayin suraka ya rike ɗaya daga cikin mutanen da suke zo dan yakan dan yakar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in taza'a yadahu thumma walla mudbira kawai yana ganin mala'ika jibril kawai sai fincike hannunsa kawai sai fita da gudu sai ya fita da gudu wa shi'atihi da shi da rundunar tasa gaba ɗaya da sauran shaidanu yan uwansa fa qala ar-rajul sai shi wannan mutumin da hannun sai ya hannun iblis sai ce ya suraka ya kai suraka atazumu annaka la najaru ba kai ne kariya cewa zaka ba mu kariya ba yau ba kai ne kariya cewa yau kana babu wanda sai samu galaba akan mu fa qala sai shaidan yana tafiya yana gudun sa bai jiyo bai ce masa inni ara ma la tarawna ya ce ni ina kallon abin da kai baka gani shi ya san abin da ya gani ya ce ni a kafin laha lalle fa shaɗan yana jin tsoron Allah maɗaukakin sarki ce wallahu shadidul iqam shaɗan ya zama yau aziz ya ce lalle Allah mai tsananin kuba ne ya kuci yayi kanku shi dai yayi ne ya gudu yawa ya tafi to zalika hina ra al malaika hakan ya faru lokacin da shi shaɗan ya gawa ya ga mala'iku a yakan ta faru a yakin uhudu a yakin badar da kuma yakin uhudu Allah maɗaukakin sarki diya ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi taimako na mala'ika yumdidukum rabbukum bi thalathati alafin wani lokacin kuma yace yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin mala'iku dubu nawa dubu biyar wani lokacin kuma dubu uku amma za su zo ne a siffar mutane ba a siffar mala'iku ba dan mala'ika guda ɗayan ya zo a siffar mala'ika duniyar ma gaba ɗaya ba sai kifar da ita ba ba wai mashirkan maka ba to za su zo ne a siffar mutane shi sa sai kasance yakin badar mutum ɗari uku ne da 'yan tsirari na musulmi tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma bangaren mashirkan maka sun kai mutum dubu ɗaya da wani abu amma sai gashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa sun turmuza hancinsa an kashe wajen mutum saba'in an ribace wajen mutum saba'in an kore su an fatattake su sun kai da kafarsu saboda taimakon Allah maɗaukakin sarki shi sa 'yan uwa mu sani cewa wallahi dukkanin dukkanin yawan a wanda suke makiya wanda suke kiyayya da kai matukar Allah maɗaukakin sarki yana tare da kai babu abin da zai cutar da kai kawai ka samu tarayyar Allah maɗaukakin sarki tare da kai shikenan amma duk yadda mutane suke so su cutar da kai komai yawansu in dai Allah subhanahu wata'ala ya tare da kai wallahi kafa karfin su Allah madaukakin sarki ya ba mu kariya malai ce intaha wannan zancen da aka ciro ya kare qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya faɗi wannan magana da muka ambata wannan magana malam ya ɗauko ta ne a tafsirin ibn kafir mujalladi na biyu shafi na 317 yan uwa kun ga wannan shi nuna mana ashe shedanu suna da ikon tashakkuli zuwa zuwa kalan me zuwa kalan mutum kun ga a baya ai mun karanta hadisin da shedan yake zuwa ke satar abin din saraka ko shi ma kun ga ai kalan tsoho ya zama a wancan abin din wannan kuma gashi ya zo a kalan mutumin da suka sani shi sa a baya na muku na gaya muku cewa hakan ta kan faru mutane sukan yi ma'amala wasu da abokansu ko 'yan uwansu da suka sani a matsayin waɗanda suka sani ne amma kuma ba su bane wani lokacin hakan ta kan faru za ka yi ma'amala da mutum baka san ba da shi ke ma'amala ba shaidan yakan yi ta shakkuli ya ta sauri zuwa ga halittarsa sai zo ku yi ma'amala da shi ku yi ku gama ku tafi amma ba da shi ke ma'amala ba da shaidan ke mu'amala haka ta kan faru sosai da sosai akwai wani dan uwa da yake ban labari yake ce ina jin ya taba ku labarin ana yake ce min a lokacin yana gida a ƙauye ya je gidan wani abokin babansa ya kwana irin da sassafen nan da sassafe da asuba sai ya tashi ya taho gida to da yake kauye ne kun san akwai hanya ce ta gonaki galibi ya ratso ta cikin gona ya taho yace kawai a tsakiyar gona kawai sai ya ga babansa shi kuma ya taho babansa mahaifi sosai sai suka tsaya yake daga daga ina kake sai ai daga gidan baba wani nake faɗi suna abokin sa yace daga can na kwana sai kai sauri ka je gida ana ana neman ka yace min wallahi yana zuwa gida kawai sai ga babansa ko tashi bai daga bacci ba wallahi wannan ne shi yake ban labari ya ce wallahi sai ya gaba masa bai tashi daga bacci ba da ya bashi labarin ya ce da Allah baya san shirme me haka shi na baya tashi daga bacci ba ne ya fita da sauransu to kun ga wancan wanda ya gani wane ne shedani ne wannan ni da shi yake ban labari wallahi ni da shi yake gama to hakan ta kan faru hakan ta kan faru amfanin irin wannan shine a saboda ko da wani abu zai faru zai iya shiga rigarka ko rigar waninka ya cutar da kai ka san akwai irin waɗannan abubuwa sannan shi ne amfanin riko da azkar na safa da yamman nan da zikirin fita daga gida da shiga gida da sauran zikiran da ake yi saboda ko da ya zo maka irin wannan yanayin bai isa ya cutar da kai ba sai dai ku yi mu'amalar tsakanin mutum da mutum ya tafiyarsa amma ya cutar da kai ba zai iya ba insha Allah ta'ala Allah ma daukakin sarki ya kara ba mu kariya yaqulu shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullah shaykhul islam Allah ya masa rahama yace والجن يتصورون في سورة الإنس والبهائم aljanu sukan canza daga surarsu zuwa surar mutane walbaha'im hakanan sukan canza daga surarsu zuwa surar dabbobi fa ya tasawwaru na fi suwaril hayyati wal aqarib wa ghairiha suna canzawa daga surarsu zuwa surar macizai kunamu wa ghairiha da wasunsu daga cikin halittu wa fi suwaril ibli والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير هكذا سكن تنزا زوا ga surar raƙumi shanu ƙananan dabbobi akuya ko tunkiya da dawaki da alfadari da kuma jakai duk suna canza su kuma waɗannan surori wa fi suwar tsayir haka nan aljanu suna koma su tsuntsaye ma abin nan din su tashakkuli zuwa ga tsuntsu kuma su tashi su tafiya a sama kamar yadda tsuntsu yake yi wa fi suwar bani adam kuma suna canzawa zuwa ga surar dan adam wannan magana shekul islam ibn taymiya ya faɗe ta a cikin littafin sa risalatul jinn a cikin littafin risalatul jinn malaka kaifa tatashakkalul jinn to ta wanna yanayi aljanu suke juyewa daga halittarsu su dawo halittar da suke so saboda abu ne dai mai wahala yanzu mutum yana matsayin mutum kawai juwa ya zama dabba to ya aljanu suke su zama wata halitta da Allah maɗaukakin sarki ba su dama su zama shi ne malam zai ɗinka mana maganganun malamai da irin saɓanin da suke kowanne kuma ga abin da yake gani ya ce ƙalal ƙabi abu ya'ala muhammad bin al-husayn bin al-farra babban malami alƙabi abu ya'ala muhammad ibn al-husayn ibn al-farra ya ce wala qudrata lishayatin ala taghyir khalqihim wal intiqal fi suwar malaici aljanu ba su da iko da dama ta canzawa daga halittarsu wal intiqal fi suwar su kuma koma zuwa ga wasu surar da suke so wa innama yajuzu ayu allimahumullahu ta'ala كلمات وضروبات وضروبا من ضروب الأفعال إذا فعله وتكلم به نقله الله تعالى من سورة إلى سورة شي وانا مالم أبا ابن القاضي أبو عليك توا سيدي أبن دزام أوكا Allah maɗaukakin sarki yana sanar da su aljanu wasu kalmomi ne ko ya sanar da su wasu nau'i daga cikin nau'ika na aiki da idan aljani ya aikata wannan aikin ko ya faɗi wannan kalmar sai Allah maɗaukakin sarki ya canza shi daga halittarsa ta aljani sai ya koma wata halittar da shi aljani yake so ya zama yan uwa ana fata an fahimta wannan ma'ana abin da malai yake cewa shine aljani ba shi da iko haka kawai lokacin da ya ga dama kawai canza daga halittarsa ta aljani ya koma wani abu sai dai da labarin yake Allah maɗaukakin sarki yakan sanar da su wasu kalmomi ne ko wani aiki wanda idan aljani yana so ya juya daga halittarsa zuwa ga wancan halittar to dole sai ya faɗi wannan kalmar ko kuma dole sai ya aikata wannan aikin sannan sai Allah maɗaukakin sarki tunda shine mai jujjuya abubuwa sai ya juya aljani daga halittarsa ta aljani sai aljanin ya koma halittar da yake so shi wannan malami fahimtar sa kenan abin da yake gadi kenan malai ce fa yuqalu to anan sai a ce innahu qadirun ala taswiri wa takhili ala ma'ana shi shaidan shi aljani yana iya juyawa ne ya canza daga halittarsa da ma'anar annahu qadirun ala qawli cewa yana da ikon faɗin wani zance ne idza qalahu irin zancen da idan aljanin ya faɗe shi wa fa'alahu ya kuma aikata aikin naqalahu Allah ta'ala an suratihi ila suratin ukhra sai Allah madaukakin sarki ya canza shi daga halittarsa zuwa ga wata halittar daban bijar al'ada kamar yadda al'ada ta gudana aljanu suna canzawa daga halittunsu zuwa ga wata halitta ta daban malai cewa amma annahu yusawwiru nafsahu amma a ce aljani yana canza kansa da kansa daga aljani kawai sai zama wani abin daban fa zalika mahalun malai cewa wannan ba abu ne mai yiwa ba wannan ra'ayin alqabi abu ya'la malai yake kawo mana li'anna intiqalahu li'anna intiqalaha an suratin ila suratin saboda canzawar aljanu daga wata sura zuwa wata sura inda ma yakunu bi naqabil baniyati hakan zai kasance ne ta hanyar warware ginin halittarsa ma'ana idan mutum yana matsayin mutum sai ke so ya zama wani abin to dole ne sai ya bar halittarsa ta mutum sannan sai kuma wani abin ta daban to kamin ya bar halittarsa ta mutum kuma sai ginin halittarsa da yake ta mutum ta yi ne ta warware ko ta lalace ya fita daga matsayinsa na mutum malai ce wa tafriqil ajza'i da kuma rarrabewar sassan jikin shi aljanin misali hannu ya fita kafa ta fita kai ya fita sassan jikinsa duk su fita su pieces sannan kuma sai ya dawo halittar da yake bukata in ji shi malam malai ce wa idan taqabat idan ko halittar mutum ta warware to batsalatil hayati rayuwa ta riga ta lalace aljanin zai halaka kenan abinda malai ke so ya gaya mana anan shine babu yadda zai a ce kawai aljani idan ya ga dama shi kadai kawai sai ya canza saboda idan hakan za ta yi dole ne ya kasance halittar jikinsa gaba daya ta warwatse ta lalace sannan kuma sai ya zama wani abin daban duk lokacin ko da aka ce mutum hannunsa ya fita kai ya fita kaza ya fita daga cikinsa to ya halaka kenan idan ko mutum ya halaka ta za a mutum ya riga ya mutu ya bar duniya kuma ya canza zuwa ga wani abin daban ba za ta yi ba to shi sa shi malam yake ganin cewa aljanu ba canzawa suke lokaci guda yadda suka gana ba a'a yadda suke shine Allah madaukakin sarki ne ke sanar da su wata kalma ko wani aiki ta yadda idan suka faɗi wannan kalmar ko suka aikata wannan aikin sai Allah madaukakin sarki ya canza su daga halittar su zuwa ga halittar da su aljanna suke so su zama to sai malam wahidi ce wannan magana malam ya ciro ta ne daga littafin akamul marjan sai malam wahidi ce qultu sai na ce wa hadha kalamun jayyidun wannan zance-zance ne mai kyau walakin na huyar taƙiru ila dalili sai dai magana ce da take buƙatar a kawo mata dalilin da yake gasgata ta wa yumkin an yi stadilla lahu bi ma rawahu ibn abi shaiba malai ce za ta iya yiwa ita wannan zancen da malam ya kawo za mu iya kafa mata dalili da wani afar da ibn abi shaiba ya rawaito a cikin musannaf nashi cewa innal ghayalan zakaru inda Umar bin Al-Khattab fa qala yace hakika fatalwoyi an ambaci fatalwa ana labarin fatalwa a inda sayyidina Umar dan Khattabi Allah Allah ya kara masa yarda yake zaune sayyidina Umar yana zaune a majalisi a majalisi ake tattauna game da fatalwa fatalwa tana kaza tana kaza tana kaza fa qala sai sayyidina Umar yace inna ahadakum inna ahadan la yastati an yatahawwala an suratihi allati khalaqa Allahu alaiha sai na umar ce hakika babu wani da ya isa ya canza daga halittarsa da Allah maɗaukakin sarki halicce shi a kanta walakin lahum saharatun ka saharatikum sai dai da al'amarin yake su shedanu suna da masu tsafi da masu sihiri kamar yadda ku mutane kuke da masu tsafi da masu sihiri fa idza ra'aytum dalika sai na umar ce to idan kuka ga irin wannan ma'ana wata halitta mai cancanza muku a cikin daji yace to fa azbinu ku sauri ku ta kiran sallah ku ta kiran sallah ku barke da kiran sallah a cikin dajin wannan halitta za ta gudu ta bakku abinda sai na umar yake cewa shine suna tattaunawa kan na gaya muku a baya cewa zamu zo mu ji insha Allah ta'ala su larabawa suna da itikadin cewa akwai fatalwa yadda suke ɗauka fatalwa shine tana zama a cikin daji sannan duk mutumin da ya shiga cikin daji don tafiya takan yi ƙoƙari ta ɓatar da shi takan canza daga surata ta aljana sai ta kuma mutum sai mutum ya ɗauka mutum ne ɗan uwansa sai ya rinka bin sa a baya sai ya shigar da shi ya shigar da shi can kurgumin daji inda ba zai iya fita ba inda ya batar da shi kansa ya juye ba ya rasa inda yake sannan sai ta talawuli sai ta canza masa ya zama giwa ya zama zaki ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza har sai mutum tsoro da firgici sun cika masa zuciya ya halaka to wannan shine abin da suke tattauna a kusa da sayyidina Umar sai sayyidina Umar ke cewa wannan abin da ake faɗa ƙarya ne ba haka bane ina fata an fahimta ya ce babu wani wanda yake da ikon caccanzawa irin wannan caccanzawan da kuke labari ya ce sai dai a cikin shedarin aljanu akwai waɗanda suke bokaye ne matsafa ne kamar yadda kuma mutane kuna da bokaye da matsafa yadda ka san boka da matsafi yanzu zai zo ya rufe ma rufa ido abinda baya motsi kaga yana motsi abinda yake motsi kaga ya tsaya cak abinda ba haka yake bane canza ma shi ya shiga ta cikin dabba ya fito ta bayanta don rufa ido ne kawai ba daidai bane to a cikin shedanin aljunu ma akwai irin waɗannan ya ce to duk lokacin da kaga irin wannan sai ku ta kiran sallah sai ku ta kiran sallah kiran sallah shi zai sa Allah maɗaukakin sarki ya koran muku su su tafi su banku wannan shine abin da sayyidina Umar yake nufi mala yace قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني يتي إسناده صحيح إسناد wannan أثر إن ne kamar yadda ya faɗa a cikin Fathul Bari qultu malam wahid ya ce wa rawahu ibn abi ibn abi dunya aidan bi isnadin hasan hakanan ibn abi dunya ya fitar da wannan asar da isnadi wanda yake hasan malam ya ce wa amma ma rawahu ibn abi dunya an jabir amma wani asar din ko wani hadisi da ibn abi dunya shi ma dai ya rawaito shi daga jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yarda qala yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi asar din ga yadda yake yace an tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi anil ghailan game da fatalwoyi kala sai annabi yace hum saharatul jinni ai su fatalwoyi matsafa ne daga cikin aljanu fasanaduhu mal yace wannan afdal din na ibn abi dunya fasanaduhu da'ifun isnadin sa mai rauni ne bashi da inganci jiddan raunin ma kuma mai yawa fihi salatu ilal laysa huna mahallu shari'a malai ce akwai illoli guda uku a cikin hadisin da ba zai ba da dama a karɓe shi ba hadisin bai inganta ba malai ce amma nan wajen ba mahallin warware irin wannan illoli da hadisin yake ɗauke da shi bane sai abin da ya shafi karatu na matsalar hadis sai a warware shi sa bai kawo shi ba amma dai abin da yake son nuna mana shine hadisin bai mai ba bai inganta ba wa hadha la yunafi ma rawahu muslim malai ce amma wannan baya kora abin da imamu muslim ya rawaito fi sahihihi a cikin hadisinsa ingatacce an jabirin daga jabir dan abdullahi al-ansari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace la adwa wala qiyarata wala gula annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la adwa babu al-adwa menene al-adwa shine tashin cuta daga jikin mara lafiya zuwa mara lafiya ina fata an fahimta cuta ta tashi daga jikin wani mara lafiya ta koma jikin wani lafiya shine addu'a abin da yasa su laraba suna da wani itikadi cewa in dai mutum yana da cuta da ake ɗauka matukar kai mu'amala da shi kowace iri ce sai ka ɗau cutar nan shine itikadin su to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake so ya lalata musu ko ya bata musu wannan mugun itikadin cewa cuta ita take tashi da kanta daga jikin mara lafiya ta dawo kan wani sai annabi ce ba al'amarin ba haka yake ba cuta tana tashi ne da izinin Allah maɗaukakin sarki idan ya ga dama daga kan mara lafiya ta kuma kan wani mara lafiya yan uwa an fahimta ma'ana ita tabba da kanta ita take tashi ba Allah maɗaukakin sarki da ya samar da cutar shi yake ganin dama ya ɗauki cutar daga wani ya mai da ita kan wani yanzu za ku ga akwai cututtuka da dukkanin likitoci sun yarda cututtuka ne da suke masu yaduwa amma sai kaga wani yayi ta'ammali da masu irin cutar bai dauka ba ba haka bane amma kuma wani idan yayi zai me zai dauka zai dauka shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga wani balaraban kauye da yazo yake bashi labari game da raƙumansa sai ai raƙuminsa ne guda ɗaya yazo sai sawa sauran cuta yake shi kaɗai ne kama da cutar amma ya sa ya sa duk raƙumansa shi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tambaye shi ce shi raƙuman farkon shi kuma waye sa masa ina fata an gane shi na farkon da ya zo da cutar shi kuma wane ne ya sa masa in shi ya sa sauran ina fata an fahimta saboda kun ga ita cuta duk yadda aka ce ana ɗaukar ta ba abin da ake nufi ita ce take tashi da kanta ba ta zo kan mara lafiya a'a Allah maɗaukakin sarki ke ga dama ya ɗauke ta daga kan mara lafiya ko kuma ya ɗauko irinta daga kan mara lafiya sai a sa wani saboda haka yan uwa addini ya yarda da yaduwar cuta kuma duk cutar da take mai yaduwa ne addinin musulunci ya ba da dama shi mai cutar kada ya rinka mu'amala da mutane don kawo su su dauka amma kowanne musulmi kuma ya sani a ransa cewa ba wannan gudun da ya bane ba wannan kaucewa da ya bane zai raba shi da cutar Allah madaukakin sarki shi zai kare shi to amma dai dole ne a dauki mataki na me na kariya shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan ya tabbatar mana da cewa ana ɗaukar cuta tsakanin mutum zuwa mutum sai ce firra min al majzumi firaraka min al asad yace idan ka ga mai cutar kuturta ka gudu irin gudun da zaka idan ka idan zaki ya biyo ka ina fata an gane idan zaki ya biyo ka a cikin daji ka tabbatar halaka ne wannan wani irin gudu zaka shine gudun da bahaushe ke cewa gudun mutuwa to haka annabi yace firra min al majzumi kai gudu ga mutumin da yake da cutar kuturta firaraka min al-asad irin gudun da zaka idan zaki ya biyo ka kuma wannan hadisi yake nunawa shine ashe ana daukar cutar kuturta ba cutar kuturta ba duk wata cuta da take yaduwa ake dauka kada ka ce ai alhamdulillah na dogara da Allah bari in je ne kai ta mu'amala da mutane wannan ba tauhidi bane addini bai koya mana wannan ba ina fata an gane shi sa kamar a wannan cutar corona da aka yi a baya tunda likitoci sun tabbatar cuta ce da ake ɗauka to duk mutumin da ya same ta sai a killace shi a ce sai sati biyu an tabbatar an gwada babu wannan duk abu ne da addinin musulunci ya yarda shi ba laifi bane in dai da gaske ne akwai ta din ba laifi bane ina fata an fahimta yan uwa babban matsalar babban matsalar da kasance ba shi bane kawai a zo a same ka a zurkusa maka wani abu a hanci a gwada ka a ce an killace ka ko abin da ya kama da haka amma su kasashen da suke da ita wanda suke da gaske ne ba laifi bane addini ya yi wannan tanadin shi ne abinda suke cewa alhijirul sihi ƙaura cewa ta lafiya shi ne abinda suke sa quarantine din da a samu mutum a killace su zuwa wasu kwanaki to shi ne al'adwa cuta ta tashi daga kan wani zuwa kan wani to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai kore abin da su lokacin jahiliya suke kudurewa a cikin zuciyarsu cewa cutar take da tasiri sai ce wala tsiyarata sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sannan kuma babu canfi babu canfi me canfi shine abin da suke ce shu'umci shu'umci an kira an kira abin ne da atsiyara saboda galibi sukan yi canfi ne su da tsuntsaye da tsuntsaye sukan yi canfi daga atsayir ne ai kun ga sunan yayi kama atsayir inna ma ta'iruhum inda Allah kamar yadda suka ce qalu ta'irukum ma'akum haka mutanen annan Musa ma su ma sun canfa shi suka ce ai sheki ka musu bala'i da masifa ana canfa mutum ana canfa dabba ana canfa gida ana canfa abin hawa ana canfa gari ana canfa wata ana canfa rana ana canfa shekara duk wasu abubuwa da mutane suke amfani da su zaga ana canfa su wani sai ce duk rana kaza shi ya gane cewa idan ya fita baya samun nasara a rayuwarsa ka yayi canfi haramun ne addinin musulunci ya na canfi wani sai ya canfa ta hanya ce shi ya fahimci cewa duk lokacin da ya fita wannan hanyar sai ya samu matsala to canfi ne wannan addinin musulunci baya su ana canfa mace mutum ya ce ya aure mai farar kafa wannan shi ma haramun ne ana canfa wata a ce duk wanda ya aure a watan safar babu albarka a ciki wannan shi ma canfi ne ana canfa rana a ce akwai laraba gana idan ta zo akwai bala'i da musifa da yake dira da sauransu wannan shi ma canfi ne yan uwa duk addinin musulunci bai yarda da shi ba addinin musulunci bai yarda da shi ba shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace akwai wasu mutane guda dubu saba'in da za su shiga aljanna a karan farko babu hisabi ba tambaya ba azaba kawai ta za a yi udukulu bi salam kai tsaye su za su fara shiga aljanna ba hisabi ba wanda zai tambaye sai shi me kuka yi Allah ya samu daga ciki wallahi yadda aka kato ƙwarar a duniya wallahi ko Allah madaukakin sarki ya samu dace haka Allah madaukakin sarki zai kalle sai ce kawai ku shiga aljanna ba wata ba wani hisabi ba auna ma'auni ba komai shine sahabbai suka zaku ya rasulullahi suwaye suwaye ya rasulullahi kowa yana so a faɗa dan su san dan su san suwaye dan su aiki irin nasu shiga cikin su shine annabi tsira da bayan sun gama tattauna wannan su ce waɗanda aka haifa ne a farkon musulunci wannan su ce wanda ba su taɓa shirka ba ne wanda kowa suna ta dai razaman bilgaibi sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fito ya ce humul ladina la yatatayyaruna wala yastarquna wala yattawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna su ne waɗanda ba sa canfi kun ga daga cikin abin da annabi ya faɗa ba sa canfi duk mai canfi baya ciki ina fata an fahimta saboda haka in ka san akwai wani abu da kake tafawa sai ka sauri ka je ka tuba in mutum ya tuba Allah madaukakin sarki ya so sai ya shiga cikin su amma duk mutumin da yake canfi ba zai shiga cikin mutum dubu saba'in din nan da za su shiga aljanna a karan farko ba haka nan mutanen da ba sa nema a musu tawaida shine yastarquna ba sa nema a musu tofi idan wani abu ya same su sukan dogara ga Allah madaukakin sarki ko su wa kansu da kansu wala yaktawuna haka nan ba sa yin sakiya ala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to ala rabbihim yatawakkaluna ga ubangiji su kawai suka dogara saboda haka ƴan uwa canfi haramun ne a cikin addinin musulunci amma kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda hadisi ya tabbata yuhibbul fa'ala yana son kuma kyakkyawan fata al fa'alu shine kyakkyawan fata shi kuma kishiyar canfi ne yanzu misali ka fito da safe sai ka ji iska mai daɗi tana kaɗawa sai ka ce ka yadda iska na take kaɗawa akwai alamun nasara in Allah ya yarda ina fata an gane to wannan kyakkyawan fata ne annabi yana son irin wannan yana son shi sa lokacin da za a yi sulhu daibiya annabi ya yi alfa'alu da ƙuraishawan maka suka turo wakilinsu za a tattauna wanda da shi annabi zai tattauna da suka tashi turowa sai suka turo mai suna sahalu me sahalu da hausa yan uwa sauki sauki kenan annabi yana ganin sai ya ce alhamdulillah ku gode wa Allah al'abarin ku ya sauka ga an turo sahalu ina ba ta an gane kun ga sunan kar annabi ya kalla sai yake kyan fata inda an turo su abu fa kaga akwai matsala akwai matsala to shine alfa'alu annabi yana san irin wani yan uwa wannan ba canfi bane babu laifi babu laifi ka fito ka ji an bace wani abu mai kyau sai ka ce to alhamdulillah ya akwai alamun alheri amma mummunan ne aka hana mummunan ne aka hana mutum ya canfa wani abu na sharri to shine addini hana amma abin da yake mai kyau babu laifi insha Allah ta'ala shine wala tsiyarata wala hula sannan babu fatalwa shine abin da muke shine ba Allah shayi din annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi la hula ba abin da ba abin da yake nufi babu fatalwa kwata kwata ba shine abin da yasa malam ya kawo hadisi yace li annahu la yanfi wujud al-ghailan ba fa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kore samuwar fatalwa bane wa inna ma yanfi ma kanat tatawahamuhu al-arabu min anna al-ghailan tastati'u an tudilla an-nas annabi yana kore abinda larabawa suke riyawa ne cewa su waɗannan fatalwa suna batar da mutane a cikin daji shine irin bayan da ne mana yanzu ina fata an fahimta yan uwa yadda larabawa suke riya cewa fatalwa suna batar da mutum a cikin daji su kai shi inda ba shi na masa halakar da shi to shi annabi ya kore ya ce wannan ba daidai bane ƙarya ne amma ba wai fatalwa annabi ce babu ita ba akwai fatalwa amma in aka ce fatalwa a ƙasar Hausa da fatalwa abin da yake nufi a hadisi akwai bambanci dan shi yadda ake bada labari a fatalwa a ƙasar Hausa sai a ce wani abu ne wai dogo wanda ba ka gani ƙarshen sa kaga kaga wanda ba shine abin da hadisi yake nufi ba aka ce fatalwa kawai aljani ne aljani kawai wanda yake kamar yadda muka ambata a baya bokaye daga cikin aljanu ko kuma mafiya sharri daga cikin aljanu su ne fatalwa amma kasar wasan aka ce ana ba da labarin fatalwa sai a ce wani abu ne da idan mutum ya taushi ma galibi za ga akwai irin wannan din a ce mutum yana tafiya a cikin daji kawai sai ga wani abu dogo a gabansa wanda fararen kaya baya ganin karshen sa shine fatalwa to kaga wannan duk abin da laraba suke riyawa ne a da a lokacin jahiliya shine mu ma ya dawo mana saboda kun ga duk galibi jahiliyar takan zama iri ɗaya ne Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ina gani ya kamata mu dakata anan yan uwa saboda lokaci ya riga insha Allah ta'ala sai mu tashi qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya sa ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh